من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وحبيبه سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين وقدره ومقدار العظيم يعني الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله za mu wa wato baharul muhit a ina za a tashi shafi na hamsin da shida ne ko hamsin da uku an huce hanya kama an huce ko ba huce ba ai so a hamsin da hudu ko haka ne to ina ke za a tashi a walaisa baiti na gaba dai ko fihil musanna to bismillah rahman rahim fihil musannal jam wal fard warad wa zada najlu malikin fi man farad وليس فيك أذني الزيدين إلا المثنى لالتباس الزينين وجاز في الألف لدى ابن مالك قياس إفراد وجمع سالك واقتصر الشيخ أبو هيانا على سواء فيهما أنبانا سادسها كيفعلان يفعلون وتفعلين ربها ثبات وأصفه لنسبها والجزم بالرفع إسجاب نسرهم والنزم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لا تؤمنوا حتى تهابوا أعلنوا أبيت أسري وتبيتي سلوكي وتكب الأنبل والمسك الزكي أو أوربت بالواي واليا والألف أو أركات قول هذه ألف وشذ فته ورم أو ورم أن ألف والفك والإدغام والحذف ألف مع الوقاية وحذف وحذف هترى لا ذي وقاية على القول الأصح سابها المراد المتل يعشى ويرمي ويرمي يدعو فالجل ya sha wayar mi sun mai wayar mi yadu faldullu ahiruhu yuhzafu inda aljazmi bijazimin aw inda hu lil qarmi tasinu ma qablu shirin jaa wa hasbuhu fin nasri fin nasri zunjila wato tasinu ma qablu bi shirin jaa'i alhamdu da kisra ne wa hasbuhu fin nasri wannan kuma nasri ne ba na shiri ba ta ce ba shi mai ruwa ba zunjila'i min gari zazimi wa ma'ahu karbaki kala tarar raha wa la tumalliki kaza kaza lam yati kalam tahaju luga kaza kalam yati kalam kaza ka kaza kalam yati kalam tahaju luga wajuluhum rawuratan muballiga mazufu idza ka hazi zahira min ramatin waqila bal muqaddara لم يجز الأول إدرار الألف لفقد رمة وفي الثاني ألف أو أو هزف الجازم ذلامات وتلك إشباع لذي الحركات وجائز تسهيل محمود بلا إبداله مهلا بروف نبدله لا تزفنه مطلقا للجازم جوازه إلى ابن الجازم جوازه إلى ابن أسفور النمي أو بعد ذازب فقد لا تهزفي أو لا فشاز أثبتا أو وهزفي وذلك وهاتمة الأس المثنى تسنية الجمع كو جمع والفرد كو فردي ولد يازو فيه أشكين إرو ونا إنا مثالي بدت لهما سوآتهما inda za a ce sau'ata huma sai aka kawo jami inda yake tasniya ne an rafa ne ga huma wanda yake tasniya wani wakacin haka nan ma sagat kulubukuma ba haka nan yakan zo da ifradi kamar kira'a wanda suka karanta ba datlahuma sau'atuhuma sau'atuhuma ba sau'atuhuma ba to mafi yawa dai a irin wannan a kawo jam'in yafi a ce kulubu kuma ya fi yawan zuwa masala da a ce kalba kuma to sannan bayan a ce kuma sai a ce kalbu kuma sannan kuma a ce kalba kuma ibn malik shi a wajensa a ce kalbu kuma kiyasi ne amma mafi yawan malamai suka ce a sama'i ne wato inda yake za a kawo tasniya a kawo mafradi a maimakon wa za da ibn najul malikin fi manfarat shi ne ibn malik ya ƙara wannan cewa a kawo kalbu kuma ya fi ne walaisa fi ka uzunai zaidai ne ilal musanna amma inda za ka ce uzunai zaidai ne za ka rafa tasniya da tasniya to wannan dole sai dai ka kawo tasniya litibasu zaini ba ka ce azanu zaidai ne ba ko kuma uzunu zaidai ne ba saboda zai iya kawo rikici shi yasa aka ce a irin nan dole sai dai ka kawo tasniya wajazu fil arbi da damni maliki kiyasu afradin wa jam'in sali ibn malik yace idan inda yake an yi adafi inda yake an yi adafi to to wannan ya halatta a kawo mufradi haka ɗin ma yana yawan zuwa kamar na ƙur'ani ala lisani dawo da wa isa ibn maryam ba ce ala lisanai dawo da ba wa isa ibn maryam tunda harshen nasu su biyu ne to a ya halatta wato a kawo haka to ya halatta ba kuma a ce kaɗatu kafa zaidin wa amrin duk wannan wajen ibn malik ya fi ne wa jam'i ko a kawo shi da sigar jam'i kamar a kadatu a kuffa zaidin wa amri kadatu a kuffa a kuffa zaidin wa amri salik mai haduwa wata sada shehu abu hayya na ala sama'i fihima amma abu habbiya da al'andulisi ya takaita bisa cewa nan kawai ana tsayawa ne iyakayen da aka ce daga larabawa in ba na in ya zo haka cewa ba abu bane wanda za a ce a yi kiyasi a kansa ba abu bane wanda za a ce a yi kiyasi a kansa to a sarisuwa sai abu na shida daga cikin abin da yake ya fita daga tsarin da aka faɗa na cewa a yi rafa'a da ramma nasba da fata jarra da kasara to abu na shida ka yi fa'ala ne shi ne fi'ilin da yake murari'i ne aka rafa ga alifin biyu daidai na ga'ibai ne kamar ya fa'ala ne ko na muhaɗabai ne kamar ta fa'ala ne ya fa'alu ko fi'ilin murari'i da aka rafa ga wawul jami'i daidai na ga'ibai ne kamar ya fa'aluna ko ko na muhadabai kamar ta fa'aluna wa ta fa'alina sai kuma shi muradi da aka rafa ga yar wannan sa muhadaba ne ta fa'alina wanda wannan su aka sani da me al-af'alul hamsatu al-af'alus hamsatu rafuha su wayannan yi musu rafa'a sabatu nun tabbatar da nuni wasfuhu li nasbiha wal jazmi akan a shafe nunin shine alamar nasba shine alamar jazma sai a ce azzaidani ya azzaidani ya fa'alani antuma taf'alani azzaiduna yaf'alun antum taf'alun anta ya hindu la taf'ali a halin rafa'a kenan a ce kuma azzaidani lan la yaf'ala antuma lan taf'ala azzaiduna lan yaf'alu antum lan taf'alu anta ya hindu lan taf'ali haka na ce azzaidani lam lam yaf'ala antuma lam taf'ala azzaiduna lam yaf'alu antum lam taf'alu anti ya hindu lam taf'ali gashi a qur'ani hudan lil muttaqin allazina yu'minuna yu'minuna shine fi'il farkon fi'ili daga af'alul hamsa da yazo a qur'ani ko marfu'i ne amma sarafa da nuni ko ويقيمون يقوم ما أنا مشكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يهادئون وما يهادئون يشعرون af'al hamsatu zuwan su a Qur'ani yana yawa ba musamman a halin rafa'a ko nan sukan zo ƙarshen aya so da yawa sukan zo ƙarshen aya yanzu a suratul tarfifi aya nawa ce ta zo ƙarshen tafi'ili ne daga af'alul hamsa wailul lil mudaffifi allazina idza katalu ala nasi eh yastawfuna daga af'alul hamsati ne wa idza kaluhum aw wazanuhum shi ma daga fa'alun hamsati ne Allah ya zinu la'ika annan mabusun da yomin azim yau mai komin nasu ko lirabbil alami kalla lafi sijin amma da rafa sijin ta abin barko wailun yau mai jilin kazzibin Allah zai na yi kazzibu da biyo bidiyo mafi zuwa ila kullum mutum nasin za tu ne alai ayatu na kala sadurun lamole kalla ban rana ala kullum makanu yasibuna shi ma daga fa'alu amsatu ne ko kalla inam arbihim yawma idhil la mahjubun suma inam lasal gam suma qawlu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun shi ma fa'alu amsatu ne kalla inna kitaba labrar lafi illi no ma adrak ma illi yo kitabun marqum yashhadul muqarrabun inna labrara ala laraiki yanzurun shi ma daga fa'alu amsatu ne ta'rifu yumna ratana in isqana bil hikmatu كتابه مسك في ذلك فلتنافس المتنافس والزاد دون تثنية عينا يشرب بها المقرب إن الذين أجروا كانوا الذين آمنوا يرهقون الشمال فعلوا الهمسة وإذا مروا بما تجاوزوا الشمال فعلوا الهمسة وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وإذا لم قالوا إن هؤلاء لضالون ومرسلوا عليهم حافظا فلما الذين آمنوا من الكفار يرهقون أفعلوا الهمسة على الرأيك ينظرون الشمال فعلوا الهمسة هل صوب الكفار ما كانوا yafa'alun shi ma daga fa'alul hamsa kaga akalla la'alla a surar wannan kadai za a samu wajen guda goma sha biyar ko su ayoyin da suka kare da fa'alul hamsa haka nan a bakara akwai ayoyi da yawa da suka kare da fili daga fa'alul hamsa din nan to raf ijabi nasrihim wan nazri a kyale a shafe nunin yakan zo a halin rafa a zube da awaƙe an ji shafe nuni ya zo a halin zube da halin wake ba tare da wani jazumi ko nasibi ba na misali ka ba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu jannata hatta tu'minu to tadkhulu wannan marfu'i ne tunda wannan ladin ba ta nahayi bace balle a ce za ta zanci tadkhulu ta nafayi ce amma aka shafe nunin asali la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu la tu'minu hatta tahabbu shi ma la tuminu la tuminu ne ne asalin amma aka shafe nunin kawai ba da wani dalili ba dan sauƙaƙa magana bayan da za a yi ku shiga aljanna sai fa ku imani ba fa yanda za a yi ku imani sai fa kun so juna inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani rikaka ga ibada in baka so dan uwanka musulmi ba ba inda wannan zai kai ka dole ka tsaya ka so dan uwanka musulmi dole ka tsaya ka so dan uwanka musulmi a alinu ku bayyana wannan haka nan an ji wani mawaki yana cewa abitu asiri wa tabiti tadluki wa taki bil ambari wal rizqi zaki ke kina gida sai damu da kike min ni in kwana ina tafiya da daddare amma ke ki kwana kida murje fuskarki da ambari da almiski mai tashin kamshi kina gida kawai kina jin daɗi amma sai damuna da kike yi ne ina cikin wahala to wata litina zai ce ta dulkina amma sai ya shafe ba nasibi ko jazumi da shiga wannan fi'ilan fi'ilan guda biyu aw uribat bil wawi wal ya wal alif akwai kauli da cewa su wannan fi'ilan ana musu rabi ne da wau da ya da alifi wanda akan haka malar hafashu yake akan haka wato wannan malar hafashu yake wato shi yasa ita nunin nan asalinta ta zausa kenan amma kuma saboda iltikawo sake ne sai aka yi mata fata kuma shi alifi ne da a halin nasba amma sai aka mai da shi ya wato aka yi fata kuma bayan wawi koya wato aka ce ya fa'alu ko ta fa'ali to au harakata akwai ƙauli da cewa a'a lirabin nasu da wasali ne kabla hazi ulif wanda yake an saba da shi kafin wannan kafin nuna wa shazza fatuhu ai fata ga nuna bayan alifi wa rammu ko ai masa ramma an alif bayan alifi wannan an din mai ma'anar ba'adu ne to ya fita daga tsari a kamar kira'ar wanda suka karanta ata idana ata idana niya an ukhraja na suratul ahqafi ata idana niya sai a duba baharul muhit wannan qira'ar ga waye dangana ta waye ne tafsirin baharul muhit ata idana niya ko kuma a masaran ma bayan alif kamar qira'ar da suka karanta la ya fi kuma ɗa'amun turzakanuhu turzakanuhu a walfakko a haifakin nunin nan ma'alukayacin ta haɗu da nunin wukaya ulif an saba da shi a ce ta'alamuna ni matsala a ga an yi fakin kenan kwayar gami a ce ta'alamu ni ko kuma shafi a ce ta alamuni wanda duk wannan kira'o'in kamar sun zo a cikin aya ta suratul zumar wala fa gairan lahi ta muruniya kaga wannan kira'ar an shafe nune shine wal hasfi kenan a kira'ar idgamu kuma kamar qala atuhajjuni fillahi na suratul an'am wanda suka karanta da shaddan nonon wanda kuma suka karanta to hajjuni to wannan sun bi a shafewa ne wasu tara amma irin nan kuma in an shafe din wacce aka shafe yuni biyu ce da suka haɗa a wajen to in an shafe bata a ciki to waccan aka shafe yanzu misali kula fagar da la ta muruniya wacce aka shafe ta muruna li za a ce to wace aka shafe aka ce ai ita ta rafa aka shafe ta rafa'ar aka shafe la zai wukaci ba nuna lukaci ba alal kawai a samu sanjan da ya fi inganci akwai da suka ce nuna lukaci ne aka shafe to an gama bayani akan al'afa'alul hamsatu sai babi na bakwai daga abin daga abin da yake ya fita daga tsari sabi'uwa ko ba tashi babin na bakwai wakacin kawai ya yi ko nan babobi biyu suka rage mana kenan ko babobi takwas dai suka fita daga tsari wanda asali dai tsari shine a yi rafa'a da ramma nasra da fata jarra da kasara jazma da sukuni to amma akwai wasu babobin da yake sun fita ta su wa'annan su ake faɗa nan ko babobi bakwai su ne suka fita to yanzu an yi na shida saura na bakwai sai mu tashi a kansa ko? na'am eh na'am ba tare da nasibi ko jazumi ba zarar abin da ake hange shi ne an shafe ne don zarar tafifi da kuma karmanta na fayi da na hayi tunda a baya ma a yi mini karatun da yake cewa na fayi tunda dan uwan na hayi ne abin da aka yi ga na fayin a iya yi ga na hayi ko abin da aka yi ga na hayin a iya yi ga na fayi kamar misali ƙara nunin ta a sha nunin ta ke da akwai abin da yake mafi da ma ko da lamko ko da nan ko kamar wanne ne ya hasibu jahilu malami alama kaga aka kara saboda lam lafiya ce na fayi ko yana da kama da na hayi to shi yasa yasa ɗayan biyu ne a nan ake hange ko dai cewa da bai shi na fayi tafiyarsu ɗaya da na kamar tafiyarsu ɗaya da na haihu ko kuma cewa an yi ne haka don zarar a ta haifi magana ce wadda ake allah allah a faɗa yawa magana ce wadda ake allah allah a faɗa saboda mai magana ce akan yadda musulmi zai shiga aljanna kaga magana ce da take ake allah allah a ga an faɗa musamman daga wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wanda inda ta shine da al'umma ma a shiga aljanna ko da al'umma ma a sai sun shiga aljanna to alhamdulillah eh eh ai shi ne miftahu tafsiri ya faɗa ne miftahu tafsiri ai ya faɗi wannan ko idan suka haɗe irin nan ita lamɗin ce za ta yi aiki sai ya zama da lamɗin da kuma fi'ilin da ta yi aiki a ciki sai ya zama a mahallin jazma yake da in ɗin nan ya fahimta kamar fa'in lam ta fa'alo ta fa'alo ɗin mai zumi ne da in da lam ba da in ɗin ba yawa ita kuma gaba ɗaya lam ta fa'alo ɗin a mahallin jazma yake da ita in ɗin ya fahimta yawa sai ya koma mahalli ne na jarra shi ko taɓa al'ummar zuri ne da lamba to wa wa algi in wa algi in ya yi ke faɗa a mifta wa tafsiri tana duba mifta wa tafsiri na ga kai ta duba kifaya tura a fara sudan duk duba da kai baka duba mifta wa tafsiri ba ka duba ka gani to alhamdulillah mu karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku Allah ya mana da abin da ke damun mu